ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallon mu da saurare barkan mu da yau barkan mu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da tv na bonfere tare da shehi malami sheik abdulmalik almajirin malamai daga nan yame jamhuriyar nijar Eh, Eh, yau muna 22 ga wata na biyar hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1444 yayi daidai da 16 ga wata na 12 miladiya ta isa alaihi wasallam shekara ta 2022 Eh, yan uwa idan ban manta ba satuttuka da suka gabata malamai muna karatu kan al-mustalahat na allafzu wal ma'ana mun ga kashi na ɗaya na biyu har kashi na bakwai yau insha Allah ta'ala za a tashi kashi na takwas a karmakan lahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da safiya barkanmu da ganin wannan lokaci safiyar juma'a Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wato darasi namu da muke gabatarwa na almustalahat duran juma'a daga karfe tara na safe zuwa goma a tsawon watanni guda bakwai tun daga wata na farko har zuwa wata ƙarshen wata na bakwai na hijira ko shekara ta musulunci sannan kuma a je zuwa hutu kuma sai bayan sallah a dawo in Allah ya ba da iko kuma ya yadda na'am to kamar yadda malam isa ya bayani muna cikin wani maudu'i wanda yake maudu'i na kan al-alfaz wal ma'ani wanda maudu'i ne mai muhimmanci kwarai da gaske saboda fahimtar lafazi da ma'anar lafazi da jumla da ma'anar tashi zai kai zuwa ga aiki Na'am.
in ba a fahimci abu da kyau ba kina sai a yi aiki ba ba daidai ba kuma a sa tsammanin daidai aka yi nan ne ma matsala ɗin take haka haka kuma a ga duk wanda bai ɗauki wannan ba to akan kuskure yake to kaga ba nan kuma wata matsala ta ko karu gurgun fahimta yawwa gurguwar fahimta Na'am.
eh Allah ya kyauta amin amin to mun koro bayani akan al-alfaz sai lokaci mun halinsa Na'am.
kafin mu shiga cikin maudu'i ga dangadan akwai nukta guda biyu da nake son in dan yi istidraki akan su ko in dan ƙara bayani kaɗan Na'am.
wajen inda muka kawo aya eh, cikin suratul eh, an-nisa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kako kashe kawunan ku to kako kashe kawunan ku eh, b- eh, mun kaɗan kawo dan su bayanai to kamar ba wai ana nufin kada ka kashe kanka ba ma'ana kar ka caka makan ka yuka kadai don kuma waɗansu malamai sun ce na anfusa kuma ana nufin yan uwanku ka ku kashe yan uwanku to duka dai babu matsala wani lokaci qur'anin yace anfusa kuma yana nufin dan uwanka na'am dan ya ce wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum na'am aka ce ma bani isra'ila kada ku fitar da kawunan ku daga cikin gidajen ku to amma ai ana nufin kada kada su fitar da yan uwansu domin mutum bai fitar da kanshi daga cikin gida gaskiya ina fata an fahimci ni Haka.
ko kuma zai zama to a'a in ka fitar da wani kamar ka fitar da kanka ne domin shi ma lokacin da ya samu karfi sai ya dauki fansa haka ina fata ana fahimta ta Na'am.
ko kuma sun ka ce an ce an fusa kuma saboda a nuna muku al'umma daya ai matsayin kawunan ku ke kamar kuna yakar kawunan ku ne na'am abin da ya shafi wani ya shafi wani inda al'umma guda ce ina fata an fahimta Na'am.
to kisa akwai mubashir akwai gaira mubashir yanzu misali mutumin da ya tura a kashe wani na'am an gane ko shi ba shi ya je ya kashe ba Haka.
amma da umarnin shi aka je aka kashe kaga wannan aiki sani haka ina fata ana fahimta shi yasa kake ganin yanzu a cikin tsari na aikin soja idan soja aka ce ya je ya kashe in ya je ya kashe to ba a kamun shi wanda ya je ya kashe wanda ya tura gaba da umarni ya ba da umarni shi ake nema na'am saboda shi a tsarin ka'ida shi baya rantsuwa kaga cikin aikin soja babu zancen soja dauke rantsuwa cewa shi kaza kaza kaza masu daukar rantsuwa su ne kamar eh, jandarmomi ko abin nan da sauransu amma cikin jami'an tsaro shi soja bai daukar rantsuwa shi dan mi don saboda shi babu wata doka ta cewa shi ba zai kaza ba shi da an bashi umarni zai zo ya aikata to amma a nan kuma kada ku kashe kawunan ku mutum bai dauki yuka ba amma sai ya rinka shan wani abu wanda ko ya sha wata gubo da zai in yi wata shidda zai mutu to kaga shi ya kashe kan shi to wannan ba mu kawo shi ba abu na wanda nan manta mun kawo cewa ana iya yin kisan kuskure mutum biyu su kashe juna lokaci guda to kisa na da ganganwa shi ma yana iya faruwa mutum biyu ko ne ya niyyar kashe wani sai su ɗauki bindiga sai kowa ya halba sai ta wannan ta kashe wannan ta wannan ta kashe wannan ba wa laifin tsaye ba na zabari ƙiyayya ce kawai suke yi to kaga kowanne daga cikin su ya kashe wani da gangan na'am to diya tana akan duke su ba ta kan duka duke ƴan uwansu ba Ƴan uwansu.
wanda ya kisa da gangan cikin duke shi ne ake fitar da wato diya to gonda bai da dukiyar ba ga wanda bai da dukiya kuma shi kenan yanzu eh, shi ya riga ya mutu babu abin da za a biya kenan ko bahaushe yana da wani masal karin magana Na'am.
ya ce ko asara tana hankulin sai an samu Eh, Na'am.
ko ba shi kenan ba Na'am.
asara ma tana hankulin sai an samu ko Na'am.
sannan ta- sannan ta shigo na'am shi kenan ba yadda za a yi Na'am.
an gane ko Na'am.
Eh, in, eh, sai kuma eh, abu na ƙarshe ko kuma su ɗauki takobi suna kallon juna su yi gudu kowa ya caka wani takobi ko yuka su yi kisa da gangan abu na ƙarshe wanda zan ƙara a cikin matsala wadda muka kawo ta wajen walwali za ta yurda ina aula da hunna haulai ne kamilin liman arada an yutimma rada'a wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha kasan mun kawo kira'o'i da a karkashin wannan wuri muka ce eh, ibn kathir da wato abu amr ibn al'ala da yaqub sun karanta la tudarru sun yi ma ra'un don masu shadda abu ja'far shi ya karanta la tudar walidatun shi yayi sukuni amma bai yi shadda ba jamhur sun karanta la tudarra na'am to muka ce la tudar a qira'ata abu ja'far hani ne domin an yi mishi jazma kada a yi la tudarra shi ma nan wato eh, kada a yi na haila to amma an ka ce la tudarru fi'li mudari ya zo da raf'a kenan babu abin da ya masa nasba babu abin da ya masa jazma kenan dole ya zama to marfu'i to ita wannan la wace iri ce to sai muka ce lamun nafi ce ta korewa ce to wasu sai suna ganin ai ba a kore fi'ili misali suna ne ake cewa la kaza la rajula fi dar sai a ce nafiya to ai shi fi'ili nan kamar ba a kore shi ba a'a fi'ilin ma ana kore shi domin yana dauke da ma'ana ta mi ta suna in an ka ce la tudarru an gane ko kamar an ce la darara ne domin shi fi'ili yana dauke yanhallu an masdarin wa zamanin wa nisbatin ma a wajen wadansu malamai yanzu an ka ce kamar la tudarru kamar la mudarra ne babu cutarwa to sai an ka ce la tudarra sai ta zamanto la nahiya ce domin alfi'lu ya ulu ila ismi zai koma zuwa ga suna almasdar sai a bashi nafiya wannan din mun ce in faɗa saboda kada wani ɗalibin ilimi ya je mun faɗi wata magana bai san eh, abin da bai ce to menene dalili eh alaran mai isa sai mu shiga cikin karatun mu gadan gadan na al-alfaz wal ma'ani shine za mu shiga cikin wato cikin lafazza akwai abin da ake kira al-mushmal na'am an gane ko akwai kuma wanda ake kira wato al-mubin in an ka ce al-mujmal shine abin da ya zo a dunkule mahtamal al-ma'ayani wato nafsi kalima in ta zo tana da hali ne wato a za- a- ta fuskar eh, a tashin ma'anarta tana da hali guda uku
na'am akwai annasu in an ka ce annas ba wanga nassi ba irin wanda aka cewa kawo min nassi na qur'ani ko hadisi a'a nan wajen malaman usulul fiqh da usulul tafsir in an ka ce nas ita ce kalimar da take daukan ma'ana guda ba a iya ƙara ku guda akan ta
na'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda da mazinaci namiji da mazinaciya mace za a yi musu bulala ɗari to ɗarin nan mi'a ɗin nan ma'ana guda yake ɗauka bai ɗaukar tis'in da tara bai ɗaukar ɗari da ɗaya to in ka ji malaman usulul fiqh ko usulul tafsir ko malaman tafsir sun ce wannan nassun ne shine abinda ma'ana guda yake ɗauka in an ce abu yana ɗaukan ma'ana guda ba yadda za a yi a rage ko a ƙara to nan sai a kira shi nassi to wanga shi ake kira nass ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan fi siyaq alladhi warada fihi Na'am.
a cikin siyakin da yazo nan ma'ana guda yake ɗauka na'am to sai kuma to yanzu in nassi ko dai zama yana ɗaukan ma'ana guda ko kuma kalima ta zamanto tana daukan ma'ana biyu tunda kalima ko ta zamanto ma'ana guda take dauka ko ta zamanto mi biyu ko fiye da biyu to in ya zamanto tana daukan ma'ana daya nassi kenan in ya zamanto tana daukan ma'ana biyu to tana da hali guda biyu shine ma'anoninta guda biyu wato abinda ake kira wato wato al-zahir wato mahtamala ma'anayaini fa akthar wato lafazin da yana ɗaukar ma'ana fiye da biyu biyu ko fiye da biyu to kaga shi wannan ba nassi na ba to in ya zamanto yana ɗaukar ma'ana biyu in ta sawaya idan ma'ana biyu din sun ka zamanto daidai to shi ake kira mujmal ya zo a dunkule wannan yana buƙatar sai an fita wani wuri a nemi wace ma'ana ce ake so da shi shi yasa misali inda Allah subhanahu wataala ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mutallaqat matan da an ka saki za su zauna su yi wato jini uku an gane ko ko haila uku ko kuma tsarki uku wato idda wanda kuma sai mun fitar da matar da mijinta ya mutu ita bata daga ciki an gane ko za mu zo bayani kan wannan kananan yara waɗanda ba su kai haila ba ba su daga ciki wata uku za su yi mace wadda ta kai inda ta tsufa ba ta ganin jinin haila wata uku za ta yi wadda kuma jini ya ɗauki ba a san dalili ba to za a nemi magani har a duba a gani in ba ta da ciki wasu malamai suka ce za ta zauna ta yi wata tara a tabbatar da babu ciki sannan ta ƙara wata uku saboda a tabbatar da cewa babu wani abu cikin cikin ta akwai maganganu da dama to amma dai a nan shi almujmal nan quru din nan kalima ta alqar'u ko alqur'u tunda mufrad sun ce alqur'u ake cewa sun ce alqar'u to quru din nan shine an kace to mujmal ne abu ne wanda addun kuli saboda daga aqra'a ne idza aqbala ko aqra'a idza adbara shine abu in ya fuskanto ana cewa aqra'a in an ce kuma ya juya ya bada baya kuma akra'a to yanzu ya zamu yi sai wasu ka ce to haila ake nufi domin fuskanto wa jinin haila ake nufi wasu ka ce a'a tsarki ake nufi domin an nuna adbar jinin haila ya bada baya tsarki ya zo to to kaga ga mujmal ne yanzu mujmal ya zo da ma'ana biyu amma dukkan su an kasa rinjayar da wani akan wani domin duk larabawa suna amfani da wannan kuma ba a iya rinjayar da wata magana akan wata to sai kuma az-zahir yanzu in yana ɗaukan ma'ana biyu in sun zo daidai to sunan shi mujmal to idan ya zama to wata ma'ana ta fi wata ma'ana ƙarfi wata ma'ana ta fi wata ma'ana ƙarfi to shi ake kira al-zahir shi ake kira al-zahir wata ma'ana ta fi wata ma'ana ƙarfi to shi wannan zahirin nan da hausa an ce abu zahiri ne ai abin da ya bayyana ko zahiri da larabci abin da ya bayyana ko zahir shine abin da ya rinjaya amma dinan zahir nan ana nufin wato shine nassin da ko kalmar da take daukan ma'ana fiye da daya amma guda tafirin jayi kuma tafirin jayen nan ta fuska asalin kalimat yanzu misali nan da Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da anka saki mutallaqat jam'i ne na mutallaqa wato muannas ne suna ne wanda ya kare da ta'un marbuta in ana son jam'in shi sai a ƙara alif wa ta ko ba haka nan bane yanzu an kace muslima jam'in ta muslimat mu'mina mu'minat qanita qanitat ko ba haka ba to wannan shi ake kira wato jam'u muannath salim in kuma ba muannath salim bane babu mata ciki duk maza ne wato abin nan babu mace babu namiji to sai a ce mulhaq bi jam'i muannath salim wani lokaci sai iske sunan bai da mace bai da namiji amma dai an yi mai ta'un ne a larabci to sai a ce mulhaq bi jam'i muannath as-salim kamar yanzu jam'i na alkhairu sai a ce alkhairat kaga ai shi alkhairu bai da ta'un to sai a ce mulhaq bi jam'i muannath as-salim fastabiqul khairat inji Allah ka wani ce mun kuskure na kuma an ka hudi to ala ayyati hal nan al-zahir Allah ce wal mutallaqatu matan da an ka saki yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru za su zauna su yi haila uku ko su yi tsarki uku to sai malamai suka ce to wannan zahir ne ta fuskar lafazi yana nufin duk macen da aka saki an gane ko idda ta haka take mun gane wannan da kyau to amma sai malamai suka ce to yanzu ta fuskar zahirin shi duk matar da aka saki haka idda ta take to kenan ma'anar shi ta fi fitowa fili akan cewa dukkan mata ya shafe su to sai wani malami zai iya ce a to ai ma'anar shi yana iya ɗaukar ba don mata ba ma'ana ana iya ni taksisin shi to nan kaga sai ya zama to nan sai an yi taksishin shi to in an ce za a taksishin shi asalin magana am ya shafi kowa da kowa kenan ya fi fitowa fili in an ce ba am bane to sai an kawo wani dalili waje to ta fuskar cewa ya shafi dukkan mata zahiri na ta fuskar cewa ba duk mata ya shafa ba kenan ya kuma mi ya kuma ma'ul ma'ana wanda za a tawilin shi shine daga ala ya ulu ne idza raja'a ina fata an fahimci ni to ya za mu yi sai muka samu wata aya ta ce in waɗansu mata idda su ba haka take ba to kenan sai mu yi tawilin shi shi ko menene al-ma'ud shine al-muhtamal alladhi dalla dalilun kharijiyun ala rujhan dilalatihi al-marjuha al-muhtamal shine wanda shi yanzu in an ka dibe shi da shi da zahiri wancan yafi karfin ma'ana amma shi ko akwai shi sai a ce to babu laifi ba a yadda shi akwai shi a bar shi to amma sai an ka samu su dalilai sai suka rinjayar da shi to shi al-zahir rujhanuhu min madatil lafsi daga asalin kalma ya samu asali shi ko al-ma'ulu daga adillatun kharijiyya ne ya samu asali shi yasa abin da ya samu karin jahil da cewa ba dun mata ake nufi ba saboda wani dalili na waje amma abin da ya samu karin jahil da dun mata ake nufi saboda ita karan kalmar ma'anar da take dauka kenan misali Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid kaga Allah ce matan da ya isna min al-mahid sun ka yanke kauna daga haila in irtabtum idan kuna shakka fa iddatuhunna thalathatu ashhurin to idda su wata uku ne to nan ba ana cewa in ana shakka ba ana nufin sai ana shakka nan ba ana a'a nan ana tambaya ne halin lokacin da ayat ta sauka ba a san hukuncin ba to ana cikin shakka to sai Allah ya bayyana shi yanzu babu wannan shakka Allah riga yayi bayani wallahi lam yahdhur in kuma kace a to in ana shakka ne to in ba a shakka yanzu ko dan qur'ani ne kake kawo ne to in ana shakka to menene hukuncin ko ba haka ba sai Allah ce wallahi lam yahdhur matan da su ma ba su kai inda za su yi haila ba kaga da wannan ne malamai suka tabbatar da cewa ashe mace ko ba ta kai inda za ta yi haila ba ana iya daura mata aure da nasi da alqur'ani dalili kuma saboda an ce idda ita ko idda tana mi tana zuwa ne bayan mi bayan aure ina fata an fice ni amma wannan kuma ba shi yake nuna cewa ba a je a yi ma mata aure don busu balaga ba kawai don mu ce sai mun yi tatbikin wannan aya a'a akwai bambanci tsakanin abu halat ne da kuma abu wajibi ne a a shari'a ya halatta amma kuma ba wajibi bane dan da wannan ne suke ta suka zuwa ga addini ya ce ai mai yan mata ƙanana aure kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to a bai ce wajibi bane shin ya halatta ko bai halatta ba wallahi lam yahidun da matan da buska inda su haila ba idda su wata uku kidan kaga macen da bata kai haila ba in shekara tara bata kai haila ba in goma bata kai haila ba amma ba wajibi da ba kuku a cikin mutane su je su yi ta aure su tun daga mata nan da sun ka balaga magana ta riga ta kare sannan abu na gaba kai yanzu wanda namiji yake takin namiji kato shi armi kato bacce ta aure mace shi yanzu bai za abin zargi ba sai wanda ya aure eh mai cewa a zo a dauko rubu a aure rubu a kwanta da shi shi yanzu bai za abin zargi ba sai wanda ya aure tambadar banza da yi kuna kuna kuna son ku bata mutane da lokaci turawa Allah ya kyauta ala ayyati hal to wannan wanda ya halatta dabba kare ya zo ya tara da mace har shi ka zakwa shina mutane zancen wani namiji ya aure wata mace ina fata ana fahimta ta kare gashi na shi na tara da mata a ture matan da kare karne suka suka aure su suna da yawa Allah ya kyauta to da haka irin wannan banda tana da yawa kuma yanzu zancen auren namijin nan da namiji da mace da mace kasu a har yanzu akwai wani program da France 24 ta yi na kalle shi a kasar Tanzania matan da ba su son su yi aure sai su je su aure tsohi masu shekara 60 70 mata yan uwansu har ana musu tambaya ina ji cikin France 24 wai ana musu tambayoyi su in waɗannan matan me yasa kuka abin ga wai ta je ta arme namiji ta aihu ɗai ko ta aihu biyu ita ta ga shina mata wulakanci ko shina bugun ta ba ta son wannan sai ta je ta auri tsohuwa mai shekara saba'in wai tsohuwan mai shekara saba'in ita sanda ake tarawa da ya mace yadda ta za ta amfanuwa da ita sai su je daji su yi aiki su dawo france ban ta yi shi a tanzania tau da haka irin waɗannan lalace lalace france ban ta yi shi sun sani kuma allah ya kyauta to almuhimmu dai kaga sai mun ka ce zahirin shi abin da yake nunawa duk mata hukuncin su ne wannan amma sai mun kai tawilin shi da dalili na waje sannan kuma daga cikin dalilai ba duk mata bane suke yin idda ta, wata uku ko jini uku ko haila uku banda waɗannan akwai kuma matar da an ka aura ba a shiga da ita ba يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كاغا متى إذا أكا أوريتا با أكايتا gidan miji ba miji ya sake ta to ba ta da idda ina fata an fice in an yanka sadaki to shi kenan sai a bata rabi miji ya ɗauki rabi ina fata an fice tunda bata zo gidan shi ba kuma ba a yi duhuli ba to an ce bata zo gidan shi ba ana nufin in ba a yi duhuli ba saboda idan koda tana gidan su ya ɗauke ta an ka tai otal ha an ka yi magana ta riga ta ƙari wannan sadaki na tana don an yi duhuli in ba a yi duhuli ake zance ba fa saboda ka san yan duniya suna da irin technical da suke son su yi kuma in an kai ta gida ne ko ba a yi duhuli ba malamai sun ka ce a ɗauki ya yi duhuli da ita don Allah ɗaya sa abin da ya faru tsakankanin su ina fata ana fahimta ta bai ce a shi kaza kaza kaza ba a yarda da wannan alƙali mai hankali bai yarda da wannan in dai an kai ta gidan shi to ko ya taba ta ko bai taba ta ba matsayin ya taba ta ne don ba a yarda ba a sa abin da ya faru ba Allah ɗaya sani please don wanda sun haɗu yanzu da kana jin bas kar ku zo ku yi mutane lalata ala ayyati hal kaga mace sannan in ko ba a yanka sadaki ba har an ka daura aure domin ana iya cewa sai daga baya za a dibi sadakin ta sadaqul mithli abin da ake cewa nikahu tafwid qur'ani ya tabbatar da shi an gane ko ما لا جناح عليكم ان طلق ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه kaga na ana zancen mace ba a taɓe ta ba kuma ba a yanke mata sadaki ba to ya an sake ta wannan ya halatta mutum ya gaba ya bari tunda in kaga abin da yafi karfin ka dole ka ja da baya to amma kuma nan sai an ka ce in ba a yanka sadaki ba to tamti in ta za a yi amma in an yanka sadaki to rabin sadaki ne nata ko an ba da shi hannu ko ba a ba da shi ba dai kai miji ko ba kawo kuɗin ba za a bi ka su ina fata ana fahimta ta to kaga ita ma gabata daga cikin waɗanda a ce sai sun yi jini uku dan ba a kai ta ba bai sadu da ita ba zancen ta jini uku bai kota su ba daga nan da ya sake ta da gidansu aure ya mutu ba ta da idda in yana son ta to saki ɗaya ya shiga tsakanin su sai ya kawo sadaki a sake ɗaura sabon aure in sun aminci ina fata ana fahimta ta to kaga wannan ita ma idda ta ba ba abin nan bane ina fata an fahimci to kaga dai a takaice sai zamanto zahirin shi na nuna ba duk mace ce hukuncin ta haka ba kuma a ƙarshe idda ta mata wacce da ita tana da ciki aka sake ta ita wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna su sai sun aje ciki ina fata an fahimci ni domin mace in an sake ta to ba a cewa wata hudu za ta yi ba a cewa wata uku za ta yi domin in ta wata uku tana da ciki to ya za a yi ai da ma cikin na aka wa guru shi sa an kace tsaya ta idda a gari to kaga yanzu an kace a'a in tana da cikin wata ɗaya sai ta haihu in ta haihu yau to shikenan shi yasa ita mace mai ciki haihuwar ta ake kalla shi yasa malamai suka kawo wani lugzu mace ce yau an gane ko ta yi gado yau ta yi mamijinta wanka yau kuma ta yi aure yau sai ma mutane suka rikice an kai wannan sai aka ce a'a mace ce mijinta mace ce mijinta ya mutu yau ko ba haka ba a mukaddarta ma mijinta ya sake ta yau ya sake ta da awa daya tana da ciki ina fata an fice sai ya mutu to kaga da mutu na cikin idda ai matsayin matar shi take ina fata an fice ne in ba saki na uku bane to yanzu tana da matsayin matar shi to sannan kuma za ta yi mishi wanka in ita kan ice matarsa misali za ta yi mishi wanka in ta mishi wanka kuma za ta gade shi kuma ta ƙara gadon shi an gane ko bayan an kai shi an turbuɗe sai ta haihu yanzu to ai ta kare idda kuma sai a ɗaure wata aure akwai mai su ai amma ba zai sadu ita ba sai jini biki ya yanki lukus ne ina fata an fince ni sai kuma matar da mijinta ya mutu ita ko za ta yi wata hudu da kwana goma walladina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra ina fata an fince ni yawwa to waɗannan maganganu ne da malamai suke kawowa sai kuma mas'ala mai iskali mutumin da ya saki mace ta yi jini ɗaya bai shafe ta ba sai ya dawo da ita da ya dawo da ita kuma tun bai sadu da ita kuma sai ya sake ta to ita yanzu ya za a yi mace ce mijin ta sake ta ta yi jini daya an gane ko yanzu ta yi jini daya sai ya dawo da ita ya dawo da ita kuma sai ya sake ta to yanzu ya za a yi to kaga min qabli an tama suhunna an kaci kafin ku shafe su to amma ita ga an taba aurenta tana cikin min qabli an tama suhunna ko ko tana cikin mata waɗansu malamai suka ce a'a iddata ta ƙari saboda da ja ya sake ta ya dawo da ita tun kahin ya sadu da ita zai sake ta waɗansu malamai suka ce a'a za ta yi bina'i ne sabuwar idda za ta koma sai ta koma tun daga harko waɗansu malamai suka ce a'a shi ne za ta yi bina'i akan waccan idda shi ne ma'ana in wata in jini ɗaya ta yi sauran ta jini biyu amma sakin na biyu ya sake tabbata yau sakin na biyu ya sake tabbata tunda tana da matsayin matarsa maganganu ne na malamai waɗanda dole sai ɗalibin ilimi ya zage da bincike zai iya fahimtar su to abin da ya kamo cikin wannan al-zahir da annasu da al-ma'ulu kaga da mutsallakat zahirin shi na rufin dukkan mata amma mun yi tawili mun ce ba dukkan mata ake rufe sai mun ka fitar da waɗansu na sushi sai zamanto li dalilin kharijiyyin saboda wasu dalilai ne na waje mun ka ce ba dukkan mata ake rufe ba ina fata an fahimta to shi ko al-mujmal ma'ana biyu ya ɗauka sai an samu to yanzu nassi in an ce nassu wanda yake ɗaukan ma'ana guda to shi ba a barin aiki da shi sai in an shafe hukuncinsa misali in lafazi yana ɗaukan ma'ana guda to ba a cirata daga gare ta wannan ma'ana a ce an daina aiki da wannan nassi sai in an samu nassin da ya ce a daina aiki da wannan nassi ban sani ko an fahimce ni ba misali Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى توفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فاذوهما Allah ce waɗanda suka yi aikata zina a wancan lokaci fa'azuhuma a cutar da su ya bar shi dai cutarwa irin wanda wanda an ka sani a zamanin su ina fata an fice ni to wannan nassin yana nan yana aiki yana nan yana aiki sai da Allah subhanahu wataala ya ce azzani to zani fajridu kullu wahidin minhum ma ata jalla saboda cutarwa abu ne wanda umurni ne aka yi tabbas an yi umurni kenan dole a zartas to ba za a bar aiki da wannan nassin ba sai an samu wani nassi wanga nassi mai daukan ma'ana guda to ba za a bi daina aiki da shi sai an samu wani nassi wanda yake a daina aiki da shi na ɗai kenan ko kuma in an samu nassin da ya keɓance shi to sai a keɓance shi misali da Allah subhanahu wataala ya ce za a yi fajridu kullu wahidin minhum ma ata jalla nan yana nufin bawa yana nufin ɗa bawa idan ya zira ba a yi mishi bulala ɗari rabi za a yi don Allah ya ce fa idza ahsanna ko uhsinna wata qira'a fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'ala al muhsanati min al azab kaga sai mu yi taksisin shi da wannan ina fata ana fahimta ta to dole sai mun fahimci cewa kenan in bai wace bulala 50 ne ba 100 bane eh wanga nassi mai daukan ma'ana guda la yu'dalu anhu ba a kauce mishi illa bi nasrin sai an samu abin da ya shafe shi ko kuma an samu abin da ya taksisin shi ayi taksisin shi an samu abin da ya taqyidin shi ayi taqyidin shi wannan duk mun riga mun yi bayanin alqaida da almutlaq a cikin karatukan da suka gabata sai mu zo suwa ga al-zahir shi kuma al-zahir za a yi aiki da zahirin ma'anar shi da tafi karfi ba a komawa zuwa ga ma'anar shi ba ta da karfi sai an samu adilla kharijiyya ina fata ana fahimta ta to wanga shine tsarin wato tafiyar waɗannan to shi ko al-mujmal ba a aiki da shi sai an samu dalilai na waje waɗanda suka nuna ga abin da ya kamata a yi aiki da shi ina fata an fahimci to madalla to yanzu mun samu wannan isa sai mu je zuwa ga al-mubin in an ce al-mubin kalima ce wadda ita ma matsalar ta mushtarakun ne bi maddatihi al-mubinu yana nufin wanda ya bayyana almubinu yana nufin wanda an ka bayyana shi yasa zaga malamai suna rubuta almubinu ko su ce bil fathi ko bil kasri in sun ce almubinu bil kasri suna nufin kalima wadda ta bayyana wata ko nasin da ya bayyana wani kenan asalin shi a larabci almubinu ne muf'il to saboda shi almubinu din ba yiwa a ce almubinu nauyi gare shi a larabci ba a faɗar wannan to in sun ka ce almubinu bil fathi suna nufin ismul maf'ul almubyan amma wani lokacin wasu malamai sai su ce a'a almubayyin da almubayyan dama akwai shi a larabci sai su huta to amma ba kowa ke amfani da wannan ba to wannan shi almubayyin yana nuna sun lafazin da ya bayyana wani sai abu ya zo dunkule sai wani ya bayyana shi to cikin qur'ani a cikin hadisi a cikin shari'a zaka iya samun wannan misali mutanen annabi lutu da Allah halakar da su ko ba haka ba ya faɗa a cikin suratu hud misali da cikin suratul hijri falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha ko ba haka ba wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mamdud min sijil mun yi musu ruwa min sijil kalima ta sijil kalima ce wadda take tana buye tana bukata abin da zai bayyana ta domin ba kowa san sijil ba ina fata ana fahimta ta amma cikin kissa annabi lutu a cikin suratul zariyat sai Allah ya bayyana me ake nufi da shi قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين لنرسل عليهم حجارة من طين كاغا من طين دغا تبوكو تبوكو لاكا كنا سي بينا شي تو شسا كل ان كتما لما تشا المبين ده المبين كو المجمل ده المبين المجمل يازو ادنكولي المبين غا وند يبين مي اكي نفي ده شي cikin nassi ana buƙatar ɗalibin ilimi ya san wannan an gane ko to dan haka kuma cikin alqur'ani yana da yawa zaka iske wani lafazi ya zo a dunkule ko wata aya ma'anarta ta zo a dunkule zaka iske wata aya ta zo ta bayyana ta sai kuma akwai abin da ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da shi akwai al-mujmal akwai al-mubham shi al-mujmal ma'ana biyu ne sun ka zo sun ka daidaita al-mubham shine abin da ya zo amma an kasa wato shi na ɗauka faɗin ma'ana mai yawa wanda duk inda an kaza shi na iya zama shi yasa al-mubham a ammu min al-mujmal in an ka ce wanga lafazi ko na su mubham ne to ya fi zafaɗin ma'ana da almujmal sannan kuma almubham sai mun yi hattara wani lokacin malaman usulul fiqh da usulul tafsir sun ka ce mubham suna nufin am wanda ya game kowa da kowa ko ya haɗe kowa da kowa yanzu in ka diba cikin tafsir ibnu kathir ban banta ba hurrimat alaikum ummahatukum sai an ka ce ummahatukum mubham ne mubham ba ana nufin ba a san ma'anar shi ba a'a ana nufin ya shafi dukkan iyaye kamar duk wanda take ɗaukar sunan uwa kaka ce uwar mahaifi ko uwar mahaifiya duk ta shiga cikin ummahatukum to amma na almubham in sun ce mubham shine ma'anar shi ta zo a dunkule almujmal shine wanda ma'anar ta zo a dunkule to mene bambancin su a bambancin su lafazi na iya zamantowa mujmal ne amma ba mubham bane ina fata an fahimci ni an gane ko yanzu misali in nice kamar yadda ma Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti ba manta ba rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin muqaddima ta Adwa'ul Bayan da yazo sai yake cewa kamar yanzu in kai mutun yace ma bawansa ko abin nan tasaddaq bi hada ala rajuli ka dauki wannan abu ka yi kyauta da shi ala rajulin ga wani mutum to kaga rajul wagga magana mujmala ce eh mubhama ce amma kuma wajen mujmal ba mujmal bane wato mujmal ne ta fuskar cewa wajen ba da kyauta ba da kyauta tunda an ce ai sadaka ai an san wanda sadaka ita abu ce wanda an santa amma mubham ne saboda dukkan wanda za a ba rajulin ina fata ana fahimta ta ba a yake su duk mazajin da akwai duniya wanda lafazin zai isa musu kenan sai ya zama to dai almuhimmu a gurguje almubham a ammu min almushmal shi almubham an ce mubham ya fi fadin ma'ana ya fi shiga cikin duhu fiye da wato almujmal a tsari na malamai na usulul fiqh da usulul tafsir to wannan a gurguje ne ba da shi sai mu je zuwa ga lafazin mu na gaba lafazi na gaba arama isa sai abinda suke kira al-mufassil al-mufassil ya an ce al-mufassil da al-mukhtasar al-mukhtasar shine lafazin da yazo da ma'ana ya takaita ta ko an gane ko abinda yazo a takaice to sai a samu al-mufassil wanda zai fassara shi shi kuma wani da misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa kada abi ali fir'auna wallazina min qablihim sha'anin mutanen Qurayshawa misali ko al'ada su ko ɗabi'a su kamar mutanen Fir'auna da mutanen Fir'auna da mutanensa sai Allah ce kazzabu bi ayati rabbihim sun ƙaryatar da ayoyin ubangijinsu an gane ko to kazzabu bi ayati bi ayatillah sun ƙaryatar da ayoyin Allah yaya ne Fir'auna ya ƙaryatar da ayoyin ayya ayoyin Allah kaga wanga lafazin in ka diba yazo mukhtasar mujmal ne kamar ta fuskar ba a fayyace ma'ana ba amma in ka koma cikin ayoyi daban-daban zaka ga yadda fir'auna ya bi hanyoyin da ya karanta da ayoyin Allah cikin cikin misali a'raf Allah ya faɗi irin yadda fir'auna ya karanta da ayoyin Allah in ya kwaɗi wa gayo gobe shi kwaɗi wa ina fata ana fahimta ta in ka diba cikin nazi'at ya kawo yadda fir'auna ya karanta da ayoyin Allah in ka kawo cikin kasasi almuhimmu da ta kazzabun nan dai in ka ɗauka yadda fir'auna ya karanta da ayoyin Allah ba aya guda ta samu ba sai ka samu ayoyi masu yawa to wanda yana buƙatar ka gane cewa wanga mujmal yanzu misali kuma ko kissa kissa mutanen da suka yi kamun kifi a cikin suratul baqar da araf cikin suratul baqar sai ta zo mukhtasara ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموئذة للمتقين آية بيو كوي أما تكون أعراف سي الله يفصل والنكسة واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيس بما كانوا يفسقون كوبيس ko bai asin da sauran kira'o'i falan ma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in kaga an fassala wannan kissa to yanda yana kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan abu na gaba arama isa sai wato daga cikin lafuzza yadda ake fahimtar lafuzza da ma'anoni akwai almutaradif almutaradif almutaradifat asalin kalima ta radifa tana nufin yana kusa Kul asa an ya kuna radifa lakum ba'dhu alladhi tastajirun shi yasa mutumin da an kasa kuturi ka san kuturi mutumin da an kasa baya kamar yanzu in mutum hawo dabba to sai dauki mutum ya sashi bayan shi sai a ce ya sanya shi kuturin shi ina fata an fahimce ni yawa to wannan ana kiran shi radif radif an fahimta daga wannan saboda yana kusa da shi ma'ana yanzu in mutum yana saman dabba wani yana bayan shi ai radif kin shi to shikenan eh kalima ta radifa ko radif sai malamai suke cewa almutaradif shine kalmomin da ake ganin cewa wato ma'anarsu ta zo ɗaya almutakarib kalmomin da ake ganin kamar ma'anarsu tana kusa da juna ta ƙaraba shi kunan taradafa in an ce taradafa ma'anarsu ɗaya ta ƙaraba ma'anarsu tana kusa to waɗansu daga cikin malamai suka ce cewa babu mutaradif a cikin yaren larabci kwata-kwata wasu malamai suka ce a'a akwai shi amma ya yi karamci yanzu misali zaki yana da suna sun kai fiye da suna 50 a cikin yaren larabci hamsin 50 ina fata ana fahimta ta Na'am.
to wasu sun kace duk sunayen shi ne wasu kace a'a kamar as-saifu takobi wasu ma malaman larabci suka ce ya kai suna dubu da gare shi cikin yaren larabci wasu kace a'a sunayen shi ɗan kaɗan ne sauran sifofi na misali ana kiran shi as-saifu to kuma ana ce mai al-muhannad sai sun kace a'a shi as-saifu shine sunan takobi muhannad ba sunan shi bane sifa ce tashi takobin da an ka kera da karfen da aka yi da karfen da aka kawo daga ƙasar indiya hindu ƙasar indiya muhannad takobin da an ka yi da karfen da aka kawo daga ƙasar indiya to a muhimmu dai mutaradif in ka ji malamai sun ce wanga lafazi mutaradif ne shine ma'anar so daya mutaqarib shine ma'anar so tana kusa kuma kullun zaka iske ana samun sabani yanzu kaga in nice masha mi an masha da larabci
tafiya ko to zahaba tafiya to sa'a kaga sai ka ce duk tafiya kaga to waɗansu malamai su ce duka mutaradif ne sai su ce a'a da masha da zahaba ana iya ɗaukar su mutaradif ne amma sa'a ba mutaradif ne su bane mutaqarib ne to mi an bambanci tunda irin wannan ana buƙatar mi a san dalili Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ce in an ce zahaba da masha yana tafiya ne amma in an ce sa'a yana nufin yana tafiya cikin gaugawa na'am
in an ce yadhhabu muhammadun ila almadrasati yamshi muhammadun ila almadrasati yana tafiya zuwa makaranta tahiya irin wagga adiya na'am amma an ka ce yas'a muhammadun ila madrasa ana nufin yana tafiya cikin nishadi da gaugawa waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin Na'am.
ko kuma waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a a cikin suratul qasas na'am yana tafiya cikin nishadi da gaugawa suka ce mai fahimta zai gane wanda yake son ya gane wannan akwai littafi al-furuqul lughawiyya na abi hilal al-askari akwai kuma littafin al-shamil fil furuqul fil- fil fil furuqil lughawiyya na al-sheikh abdul latif shuwairif na kasar libya mujalladi uku ne yayi mujalladi daya yanzu yana da yaso fiddo mujalladi guda biyu cikin wannan ilimin muna fatan Allah ya bashi iko ya fitar da shi kenan al-mutaradif da al-mutaqarib to da sai ka bambanta a cikin yaren larabci yanzu misali miya al-khawfu ala rama isa sauro a karamar kallon to alkashe tufa shi ma tsoro ko ba haka nan bane Na'am.
to sai sun ka ce muta- muta- mutaradif ne in an ce alkhashiyatu tsoro in an ka ce alkhawfu sun ka ce tsoro wasu ka ce a'a mutaqarib ne to alkhawfu bai kai alkhashiyatu ba sun ka ce duk cikin ma'ana guda suke amma shi alkhashiyatu ta fi alkhawfu karfin ma'ana mi addalilin sun ka ce duk inda ka ji an ce khashiya to ana kawo tsoron Allah ne innama yakhsha Allah an gane ko Na'am.
min ibadihi ulama kaga ba a ce in ba a ce inna ma yakhafu Allah ba suka ce to saboda tsoron Allah babu irin shi yasa aka cewa khashiyatullah ina fata an fice ni suka ce duk da yake ma su tana kusa da juna amma ba ɗaya bane Na'am.
to irin wanda cikin tafsiri zaka gane shi sai ga an kama ana an fassara lafazi da ma'ana goma in ka duba galibi duk kusan ma'anonin suna kusa da juna ne ba wai sabani ne aka samu ba ina fata ana fahimta ta to yanzu mun samu almutaqarib an gane ko mun samu mi almutaradif to sai kuma al-addad akwai lafazin da ake cewa al-addad isa al-addad ita ce kalma guda amma ma'ana biyu take dauka kishiyoyin juna to
shine al-addad addiddu shine kishiya na'am yanzu in nace al-ghabirina na'am yana nufin abin da zai zo alghabirina yana nufin abin da ya wuce to kaga da abin da zai zo da abin da huce da abin da ya wuce ai ba ɗaya bane kishiyoyin juna ne Haka.
to bari mu aje wannan dan ba kowa ke fahimta shi ba menene ma'anar zanna
zato ko zato ko na'am to in an ka ce mutum shi na zaton abu abin nan ya tabbata bai tabbata ba to sai Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yake cewa wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sallah tana da nauyi sai ga masu yin tsoron Allah masu khushu'i da kankan da kai alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim arama isa su ne waɗanda suke mi suke zaton za su haɗu da Allah eh na'am Ah, kaga waɗanda sun yi yakinin za su haɗu da Allah ashe kalma ta zato tana bada shakka tana bada yakini shiri na'am domin in ka ce masu shakka to aiki nan ba su bambanta da kafirai ba gaskiya don Allah subhanahu wataala ya faɗi kafirai ne suke shakka kiyama wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas sa'a in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin kan sun kace shakka ce suke yi kenan kaga ashe kalma ta adhannu wani lokacin tana nufin tabbas wani lokacin kuma tana nufin shakka al-addad a sunan su wani malami ya littafi ina ga al-addad fil arabiyya kaga in baka san wannan ba lafazi an ce maka wanga didduna ma'ana biyu yake dauka kuma cikin qur'ani yana dauka irin waɗannan ma'anoni da dama zaka ga inda yazo cikin suratu yusuf bayan ya fassara musu mafarki ya ce qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan an yanke hukunci sai Allah ce wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhuma sai ya ce ga wanda yake zaton zai tsira ai ba yana zato na ba yana da tabbaci da mumini an bashi littafin shi ha umqra'u kitabiya yace inni dhanantu anni mulaqin hisabiya ni ina zaton zan hadu da hisabi na ai babu zancen zato tunda kiyamar ta tsaye kuma gashi ne ya hadu da hisabin nashi to in baka fahimci wannan ba an ci ba ga kalma cikin addu'a sai ka ce a'a kaza kaza kaza ne aran mai isa saboda lokacin mu yana tafiya muna son mu kawo lafuzza shine akwai abin da ake kira al-mu'arrab da al-musallaf al-mu'arrab da almi da almusallaf tau wata sabuwa almu'arrab arabiya larabci da ake ce ma arabiyan ko to almu'arrab daga arraba yu'arribu ta'riban shine a dauko kalima ba ta cikin larabci sai a saka ta cikin larabci wanda kuma da almadarisul lughawiyya su ne suke kula da abin da ya shafi larabci da madaris ne akwai madrasa ta basra madrasa ta kufa madrasa ta bagdad da madrasa ta andalus larabci yanzu da ya zo a zamani aka ci gaba sai aka samu yanzu almajami'ul lughawiyya wurin da ake hada manya-manyan masana irin yadda fiqh yake da almajami'ul fiqhiyya to yanzu sai aka zo almu'arrab ya ake sanya kalma cikin yaren larabci tun cikin ulumul qur'an da tafsiri an yi sabani saboda shin cikin qur'ani akwai kalma mu'arraba ko babu saboda yana daga cikin hanyoyin da ake zuwa ana yakar addinin musulunci a ce to ai cikin qur'ani ma an ce arabiyyan akwai kalmomin da ba larabci ba wanda mustashriqun suna amfani da wannan su ce ai wannan kalma ce cikin yare kaza na qur'ani ya saka ta suna son suna kiran qur'ani ba maganar Allah bace to sai malamai suka tattauna akan wannan mas'ala na farko akwai inda an yi ittifaki akwai kalmomin da ba larabci bane cikin alqur'ani shi wannan ba matsala bane saboda dama haka aka dauko su sunan ibrahima misali ko sunan adamu waɗanda sunaye ne waɗanda tun can asali kafin ma sauka alkur'ani kafin ma larabawa ana amfani da wanga kalmomi to dan an saka su an ciro sunan mutum kamar yanzu ka gani yanzu an ka tambaye ni sunan sarkuzi misali shugaban kasar faransa da hausa mi zan cewa sarkuzi zan cewa eh an ta ingila an ka ce mina da sunan shugaban kasar sarkuzi na da su cewa dama dama dai su yi edward ce sarkuzi yalla amma dai sarkuzi nan da yana in rasha an ka ta dai sarkuzi na shiki to irin waɗannan ba a canzawa to don haka sunan ibrahim da isma'il da ishaqa misali sunayen waɗanda ba asalin su ba larabci ba a ba laifi a cire su don an san suna ne ba dole bane sai an bashi ma'ana to wannan babu khilaf tsakanin malamai to amma wadansu sun ce akwai mu'arrab akwai sun ce babu mu'arrab wanda sun ka ce babu mu'arrab sun ka ce Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun mun sabkar da alqur'ani wato da yaren larabci dan haka zan ce a ce akwai kalimar da asalinta ko wani kustas ko wani wane ne su busu yadda ba waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a ana samun mu'arrab kalima ce wadda asalinta ba ta larabawa ba ce amma larabawa suka yi amfani da ita kafin sabka alkur'ani sai kur'ani ya sabka da ita ba suna nufin ba a'a wannan kalima har yanzu tana da matsayinta ba larabci ba a'a da larabawa sun kai amfani da ita ta koma mi ta koma larabci to kamar haka suke cewa bincike da cikin ulumul qur'an kadiba cikin al-itqan fi ulumul qur'an da sauran littattafai kaga al-mu'arrab kuma kaga yadda ake ka'idodin da aka shimfiɗa ma yanzu ko cikin yaren larabci shin ya za a yi shin kalma in ana da bukata ne za a saka ta in akwai yadda za a sa cikin larabci ai ba sai an ɗauko ta wato turawa ba to sai mu je zuwa ga al-musallaf isa al-rabbi isa al-musallaf wani ilimi ne shi ma daga salasa ne ana cewa al-musallafatul lughawiyya ibnu malik ya rubuta baiti dubu cikin wannan ilimi musallafatul lughawiyya baiti dubu ba waccan alfiya ta nahau ba banda waccan yana da wata kuma yana da alfiya cikin ilmul qira'at shi ibnu malik din nan ba karamin masani na ba to shi musallaf ita ce kalma wadda wasalinta yake canzawa to in wasalinta ya canza kala biyu ne akwai muttahidul ma'ana akwai mukhtaliful ma'ana an gane ko muttahidul ma'ana daga ittihad ne wahid ne an gane ko abinda ma'anar shi ɗai ce kaga yanzu da larabci inda ce yawmul arbi'a ina nufin ranar laraba inda ce yawmul irbi'a ni ma alhamza kasra kuma ina nufin ranar laraba inda ce yawmul urbi'a kuma ina nufin ranar laraba musallaf lugawi muttahidul ma'ana to akwai mukhtaliful ma'ana yanzu inda ce as-sarratu as-sirratu as-surratu to shi ko ya za a yi da shi da sadun as-sarratu ni masadun fatha as-sirratu ni masadun kasra as-surratu ni masadun damma shi kenan kaga ɗalibin ilimi shi yasa ake cewa ya bar kutsa ma abin da ya fi karfin shi an gane ko saboda mi saboda wani lokaci kai littafi bai da wasali baka san cikin waɗanda kalmomin wanne ne ake nufi ba sai ka je ka taba ma'ana as-sarratu an gane ko sarra shine kamar daga murya kuwa ko kelewa fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim sarra an ce tana daga murya ko ba haka ba tau shikenan asirratu in an kai kasra yana nufin iska mai tsananin sanyi duk da kyau sun ce mai tsananin zafi amma dai iska mai tsananin sanyi an kafa fassara shi Allah ya ce mathalu ma yunfiquna fi amwali fi hadhihi alhayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakatuhum kaga abinda misali misalin abinda kafirai suke ciyarwa kamathali rihin kamar iska ne fiha sirrun ba sirrun bane da sinun da sadun ne fiha sirrun akwai tsananin sanyi a cikin ta to as-surratu da zamma tana nufin burgamin kuɗi inda ake ajiye kuɗi tun da burgami ne ake ajiye kuɗi a da ko daga cikin abubuwan da ake ajiye kuɗi a da a cikin hadithi na abin nan na sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da yace a kawo taimako wani yake ba da labari yace wato faja'a bi rajulin faja'a bi surratin kada ta'juzu kaffuhu anha bal qad ajazan kaga wani mutum ya zo da surra burgamin kuɗi to in baka san wannan ba kaka ka zo ka iske abu bai da wasali asarratu ake nuhi ko asirratu ake nuhi ko asurratu ake nuhi ba ka sani ba ka je ka fassara irin da yake so kaga akwai matsala alqastu alqistu alqustu eh an ka ce alqastu an kai maqafun fatha yana nufin mi yana nufin adalci ai zalunci an gane ko shine alqastu qastu zalunci wa amma alqasituna fakanu li jahannama haqaba alƙistu yana nufin adalci kasara ɗaya ta bai da shi adalci isa wa na ta'ul mawazi na alƙista da yawmin ƙiyamati falatu zulamu nafsun shai'a alƙustu tana nufin turaren wuta wanne ake nufi a nan kaga ba ka sani ba to shi yasa sanin ilmul musallasatul lughawiyya ka san lafazishin musallas ne ko ba musallas bane mu'arrab ne ko ba mu'arrab bane addad ne didd ne ko ko ba didd bane abu ne mai muhimmanci idan ɗalibi bai san wannan ba zai je mi zai je afka cikin banda mun ji wannan ko to sai mu je zuwa na gaba daga cikin lafuzan da ya kamata mu tattauna a kansu bayan mun kawo al'adad da al-mu'arrab sai mu kawo al-muhkam da al-mutashabih da al-mushkil wanga ina ganin ba mu taba su ba al-muhkam al-mutashabih an gane ko da al-mushkil to nan ma karatu ne mai zaman kansa da hanka ce al-muhkam shine lafazin da ma'anar shi ta bayyana a fili almutashabih shine wanda ma'anar shi ba ta fitowa a fili almushkil shine lafazin da ke da rikitarwa ba a fahimtarsa daga shakalu ne shine kamar abu to mushkil kamar kala abubuwa da dama sun shiga cikin juna to kaga yanzu sai ka rikici to wanda shi ake kira almushkil shi yasa zaka wadansu malamai ma suna yin ta'wil mushkilul qur'an inji ibnu qutayba yadda za a tawilin kalmomi ko ayoyin da zaka gani cikin qur'ani suna da rikitarwa an gane ko mai mai qawaid yace yakshifu ma bika min al ishkali don ya kurangi maka inji malaman zauri ma bika abin da ke tare da kai min al ishkali na rikice rikice abubuwan da ke rikitar da kwakwalwa ba rikice rikice na harkokin duniya ba a'a na zancen sallah na aka zanti ko ba haka ba to anan kenan sai mu fahimci wani abu in an ce al muhkam ma'ana biyu yake dauka al mutasha shabe yana ɗaukar ma'ana biyu manya sannan al-mushkil Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani mai girma ya raba alkur'ani gida biyu ta fuskan mushkil da mutashabe yace huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat kaga huwa allazi anzala alayka alkitab Allah shine sabka maka littafi an gane ko an gane ko minhu ayatun muhkamatun cikin qur'ani akwai ayoyi minhu min tabidiyya ce kenan minhu ay min ba'dihi ayatun akwai ayoyi muhkamatun waɗanda suke ma'anarsu a fili take sai yace to hunna ummul kitabi da yace hunna ummul kitabi hunna din nan su waɗannan ayoyin gaba ɗai Na'am.
tunda ba aya guda bace sai ce hunna amma da yace ummul kitabi yace ummahatul kitabi ba domin kalima ta ummu tana ɗaukan ma'anar tushen abu to dukkan su kamar matsayin tushe suke ma'ana gare su ake komawa a fahimci ma'anar qur'ani Na'am.
wa ukharu mutashabihat sauran kuma mutashabihatun na suna da rikitarwa to kaga nan qur'ani Allah ya siffanta shi da cewa sashen shi muhkam ne sashen shi mutashabih ne to kuma wani wuri sai Allah ya ce dukkan qur'ani muhkam ne a kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir uhkimat ayatuhu duk ayoyin qur'ani muhkam ne to wani lokacin kuma Allah ya ce dukkan Qur'ani mutashabih ne Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan duk Qur'ani mutashabih ne kuma ce dukkan shi muhkam ne to me ake nufi ka gane in baka fahimta ba sai ka zo ka ce to cikin Qur'ani fa an samu matsala
Na'am.
ina fata an fahimci ni a'a inda Allah ce dukkan Qur'ani muhkam ne dukkan shi muhkam ne nan ihkam ta fuskar balaga ta fuskar tsari duk Qur'ani an kyautata shi inda an ka ce dukkan Qur'ani mutashabih ne duk Qur'ani yana kama da juna ta fuskar balaga baka cewa wannan wurin yafi wannan wuri kuma baka cewa misali in mun ce yafi wannan wuri ba ta fuskar falala ba da nasi zai zo ya ce in mutum ya karanta kaza ba a'a dukkan Qur'ani balaga gare shi babu inda ka gani yana da targadi yana kamanceceniya da juna kuma yana gaskata juna bai karyata juna to amma inda an ka ce muhkam sashen qur'ani ne muhkam nan ana nufin ta sashen ma'ana alqur'ani wani ma'anar sa a fili take wa ukharu mutashabihat akwai wanda ma'anar shi ba a fili take ba sai an koma ma ummul kitabi kuma in an ka ce ummul kitab ba kullum ba waɗancan ayoyi ake nufi wani lokacin ana nufin lauhil mahfuz ko kuma fatiha yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitabi nan lauhil mahfuz ake nufi wani lokacin kuma an ka ce ummul kitabi ana nufin fatiha kuma nan an ka ce ummul kitabi wani lokacin ana nufin ayoyin da gare su ake komawa a nemi fassarar ma'ana waɗansu ayoyi Na'am.
saboda ɗalibin ilimi sai nan ka sama gaba ka koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an ka gani da mathaniyan da mutashabihan da ummul kitab din ma'ana nawa suke dauka Na'am.
abubuwan suna da yawa to almuhimmu da arama isa to yanzu ya zamu yi mu- mu- mu ba da misali akan waɗannan sai mu zo yanzu misali zaka iske wani lokacin an nuna cikin alqur'ani mai girma em, kamar sai kaga zahirin wasu ayoyi kamar Allah ba guda bane Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna musu Allah to kaga mu ai suna da yawa tunda ba guda bane nahnu kuma kaga nahnu dai ba na mutum guda bane ce ana ba Na'am.
nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Na'am.
cikin suratul anbiya ima sai hada guda biyu yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha duk da ke akwai illa yuha ilayhi amma dai ni qira'a nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana kaga da ce nuhi muna yin wahayi ilayhi annahu la ilaha bai ce illa nahnu ba sai ce illa ana kaga ya hada biyu to kaga wanga ana shi yake fassara cewa nahnu nan guda ake nufi kenan duk ayar da ta zo take nuna nunun ta Allah to nunun ta'azimi ta ba nunun ta'addudi ba in an ce ta'azimi ta girmamawa yanzu mutum ko da Hausa ko da yaran Hausa ya ce ma baban shi kusu baba to kaga mutum da ya ce kusu baba sai a tambaye shi baba nawa gari ka sai ce a girmama shi ne yake don in ya ce ku yana nufin yana da uwaye da yawa to shikenan mun san fassara ba sai an fassara abin da ya sauna Na'am.
to kaga al-muhkam da al-mutashabih kenan shi yasa garin malamai sun yi littattafai ma cikin al-muhkam wal mutashabih za ga wadansu ayoyi waɗanda ana ganin kamar sun ci karo da juna ga yadda ake fassara su Na'am.
wanda kuma akwai littattafai masu muhimmanci mun sha faɗar su na farko akwai littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na Sheikh al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin Shanqiti wanda muna ga karatun shi a Sunna TV ko EKS da kuma As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi shi ma muna tare da muna haɗa wannan littattafai guda biyu akwai sauran littattafai waɗanda ba su ba eh, akwai eh, abin nan ta'wil mushkil al-Qur'an na Ibn Qutayba sannan kuma akwai fawaid fi mushkilin Qur'an na Izzuddin Abdulsalam Sultanul Ulama duk da an ce ba shi rubuta shi ba amma dai kamar yana faɗa ne ɗaliban shi suna rubutawa sannan akwai izalatul ilbas an kalami rabbin nas na ustaz Dr. Ahmad Sa'ad al-Khatib dan kasar Misra da sauran littattafai dai da aka yi a cikin wannan fage aya kamar ta ci karo da juna sai ka duba ka gani ya za a yi a samu fitar ma'ana wanda kuma eh, in mun zo can cikin karatu na ƙarshe wanda za a yi a cikin allafu wal ma'ana don ina ganin karatu guda ya saura duk da ke sati mai zuwa tana yiwa ba za mu yi karatu kan allafu wal ma'ana ba ya kamata a tattauna ne kan wato hukumce hukumce na salloli da idi idi don saboda abubuwan da suke fuskantar mu a cikin waɗannan kwanaki Kwanaki, na'am.
yauwa tana yiwa sati mai zuwa a tattauna kan wannan mas'ala in ya so shi allafu wal ma'ana tun da karatu guda nake tunanin yayi saura sai a zo a wato ƙarasa shi Na'am.
to don haka dai ɗalibin ilimi mushkil ya kamata ya san ayoyi in zan sun ci karo da juna ko cikin hadisi ana samun wannan ta'wilu mukhtalif al-hadith ibn kutayba ya wannan mushkilul athar na imam tahawi an gane ko kamar kaga wanga hadisi ya ci karo da wannan to ga yadda ake hada su to ko cikin qur'ani akwai wannan dan kan qur'ani su zaburu muslimu da kaza sai ce a cikin qur'ani ma an yi bincike kan wannan akwai wanda Allah ce minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat in ko an samu cikin qur'ani wanda sai an koma zuwa ga wani nassi za a gane ma'anar shi to ba abin mamaki bane cikin hadisi dan an samu wannan ina fata ana fahimta ta to wannan su ne kalmomi da muke son isa ɗaliban ilimi in sun kaji an faɗi kalima sun kaji malamai sun faɗa su koma su gashin mine ne asalinta a cikin yaren larabci ya take ya ake gane ma'anarta ga kamus kamus na farko mu'jamul wasit misali na majma'al lugha al-qahira misali nake basuwa ko mu'jamul wajiz na majma'al lugha al-qahira ko mu'jamul kabir na majma'al lugha al-qahira ko lisanul arab na ibnu manzur an gane ko ga sunan dai as-sihaha na imamul jauhari ga sunan dai littattafai da dama na lugha mu'jamul ain na khalil bin ahmad al-farahidi ka iske kalima ka jima anatta ka san me take nufi in cikin al-qur'ani ne ga al-mufradat fi gharib al-qur'an na imamul asfahani ina fata ana fahimta ta sannan kuma in cikin hadisi ne akwai النهايه في غريب الحديث na ibn al-athir wanda cikin hadisai da athar na sahabbai daga ya kawo ma'anar kalima ka san abin da take nufi amma in ba haka ba kawai sai ka zo ka ɗauko abu kai ta bubbugawa ba tare da ka fahimci shin ina ne kalimar nan ta sama gama ba wace nau'i ce ta kalima wace ma'ana take ɗauka ma'ana nawa take ɗauka me yasa aka ce ba aiki da wannan nassi waɗanne dalilai aka kawo kaga duka ɗaliban ilimi sai su watsar da wannan to wannan kuma yana daga cikin abubuwan da suke kawo matsaloli insha Allah ta'ala alarmu isa ga dukkan alamu waɗannan shine in ce bayani na kusan na ƙarshe domin akwai addalala ita abin magana kanta ba addalala ina fata an fahimci ni ita ce abu na ƙarshe wanda ba mu yi bayani kanta ba domin cikin addalala nan za a samu almantuku da almafhumu to nan karatu na akwai zube mai tsanani kuma za mu zo a ƙarshen darasi na ƙarshe in Allah ba mu iko mu faɗi yaya ne ake haɗa lafuzza ƙa'idodin da malamai suka ɗora idan ana son a haɗa ma'anar wato ayoyi ko na soshi akwai ƙa'idodi guda takwas da kuma ƙa'idodi guda tara da aka faɗa sati Allah ya kai muna rai bayan mun ƙare wannan bayani na wannan sallolin sai mu yi bayani kan wannan ina fata an fahimci domin addalala na farko ana ce mata addalala addilala addulala duk ma'anar shi daya musallasul lugawi ne muttahidul ma'ana sannan dalalan nan akwai dalalatul lafzi wad'an akwai dalalatul lafzi aqlan akwai dalalatul lafzi adatan sannan akwai dalalatul ghairul lafzi wad'an da adatan da aqlan da adatan guda shidda sannan akwai dalalatul mutabaqa akwai dalalatul tadammun akwai dalalatul istilzam sannan yanzu in an ka zo wajen malaman ahnaf akwai dilalatul su sun raba shi gida hudu dilalatul ishara da dilalatul ibara da dilalatul iqtida da dilalatul nas amma jamhur sun ta cewa a'a tai al mafhum da al mantuq wadanda duk zamu zo mu bayani kansu shi kuma al mafhum ya kasu gida biyu akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa mafhumul muwafaqa ya kasu gida biyu akwai al musawi akwai al a'la sannan akwai al maznunu akwai al maqtu'u shi kuma akwai mafhumul mukhalafa shi ma akwai almaznunu akwai almaqtu'u sannan mafhumul mukhalafa kusan guda takwas yake sannan akwai mawani na rashin aiki da mafhumul mukhalafa su ba guda takwas suke sannan akwai maratib guda biyar zuwa shidda na mafhumul mukhalafa to kaga wanga karatu isa ai sai an jajirce to ni da sani da ni da na faɗi dai ba bai yi ba dai sai mu bari har lokacin da Allah bari iko an ka kare idan in dai an samu dama ban sani ba sati mai bayan wancan sati tunda wanga sati mai zuwa tana yawan tattauna kan salloli a musulunci ne hukuncin salloli na musulunci da waɗanda ba na musuluncin ba da abubuwan da sun kai kama da haka sati wancan in akwai rayuwa fa tun da ko mai zakwa din sai akwai rayuwa a ci gaba da shi Allah zuwa ma'ana a gani in karatu guda zai iya karar da shi ko ko karatu biyu zai iya wato karar da shi tun da waɗanda abubuwa da na faɗa tana yiwa da kafce lokaci ba zai ba da dama ba tun da yaushe aka kare bayani kan wannan har aka yi bayani kan jumloli a gurguje sannan aka zo kuma aka yi bayani kan abin nan yadda ake haɗa nasoshi da ka'idodinsu tana yiwa ko yanzu sai ya kai karatu biyu bayan wannan in an yi karatu kansu to muna fatan dai Allah ya bamu iko kuma Allah ya sa mu yi akan daidai kuma Allah ya bamu ikhlasi kuma Allah ya sa mu dace da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a abinda mu dakata nan saboda lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh daga duka alamu dai mun kawo ƙarshen wannan maudu'i a yau dai sai dai satuttuka na gaban yan Allah ya samu na cikin masu rayuwa muna fatan Allah ya amfana da mu da abin da mala ya karantar da muwa kuma ya ara muna kwanaki gaba a samu a ida wannan maudu'i tare da muwa insha Allah amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه amin اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا آمين.
وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان آمين.
واجعلنا من الراشدين amin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين آمين.
واجعلنا للمتقين اماما amin اللهم اعز الاسلام والمسلمين آمين.
واذل الشرك والمشركين amin ودمر اعداءك اعداء الدين آمين.
وانصر عبادك الموحدين آمين.
واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين amin ربنا اتنا في الدنيا حسنه آمين.
وفي الاخره حسنه آمين.
وقنا عذاب النار amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين.
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين